الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنقوى يومنا الجمعة شابك قوة رمضان هجرة منزن سيرة منظر رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda ya daidai da shida ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi wassalam shekara ta 2026 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratu yunus sannan kuma jiya mun fara bayani aya ta tamanin da tara sai lokaci ya muna halinsa a shafi na ɗari biyu da sha tara kuma a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan ayar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya malam Allah ya ce qala qad ujibat da'watukuma
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون
na'am kamar yadda muka sani muna farawa da bayanin matsaloli na zamani da suka shafi wato azumi haka ne ko ba haka ba to matsala game da abubuwan da suke shiga cikin jiki an gane ko muna cikin abubuwan da suke shiga ma yadkhulu ila al-jism abra al-jild to sai aka zo kuma bayan mun yi bayanin abubuwa da muka yi bayani na ma yadkhulu ila al-jism abra al-jild akwai al-huqan mun yi bayanin su jiya nau'i nau'i na allurai sannan muka yi bayanin maimai da ake shafa ma jiki da kuma irin waɗansu ababe da ake ɗaura ma jiki na likitanci muka ce da waɗannan ba sa karya azumi sababin da ake shafa da kuma alƙasfara ita ma wadda muka ce ita ma ba ta karya wato azumi to a yau matsalar da za mu tashi akan ta cikin abubuwan da suke shiga cikin jiki shine minzarul batan rike da kyau ina faɗi da larabci ne saboda faɗin da larabcin yana da amfani sai an ce min za shi dai albatanu ko ya san albatanu to an yi an min zaru an gane ko mif'al yana daga cikin asma'ul ala a larabci akwai mif'alun akwai mif'alatun akwai mif'alun su ne asma'ul ala waɗanda suka fi shahara duk da yake in ka diba cikin alqararatun nahwiyya wa tasrifiyya na Khalid al-Usaimi majma' al-lugha al-qahira sun zama sun ƙara waɗansu daga ciki mun gane ko almuhimmu mu maido hankalin mu dan saboda shi karatu in ka san ka'ida ba za ka wahala ba nazara yayi ya kalla yanzuru yana kallo shi ne fi'ili mudari wancan madi ne unzur ka kalla an gane ko kenan fi'ili amri nazirun mai kallo ismul fa'il manzur ismul maf'ul wanda anka kalla muna ganewa annazaru kuma sai zamanto masdar shine kallo so minzar ko minzar alatun nazari an gane ko menvar bari in baka misalin da zaka ganewa me sunan makulli da larabci ko mu ce kile ko ki mifta to fataha fi'li madi yaftahu fi'li mudari'i افتح فعل امري الفاتح اسم الفاعل المفتوح اسم المفعول كما كان بني الفتح شيء نبي المصدر تو اسم الآلة مفتاح تو منظار amin dole haka ne shi ka'ida in baka san ka'idumul ala ba kana ganin min zuwa sai ka ce ka yalla kuskure na aka wani abu da sun ka tai rubutu sun kai kuskure an gane ko me ake kiran fitila da yaren larabci misbah ai ala ce wadda take nuna maka gani domin daga asubuhuna safiya tana tare da haske sai aka ce misbahun abin da yake haskaka maka don Allah mu yi kokari mu fahimci ka'idodin karatu da kyau shi yasa nake tsayawa irin waɗannan abubuwan da sun bijo almuhimmu dai shi wannan minzarul batan wata na'ura ce da ita ake kallon ciki an gane ko amma sai an soka ta can cikin ciki ba sani kuma fahimta ba sun ka ce minzarun tibbiyun yudkhalu ila tajwif al-batni abra fathatin saghira fi jidar al-batni za ku ga liktoci suna iya sawo wata na'ura sai su soka wannan abin to yana da yan allura za ta shiga can cikin ciki sai ta gano wato irin cututtukan da kake fama da su ko ta gano li tashkhis al-amrad don saboda ta gane ciwon da kake dauke da shi auli ijra'il amaliyatul jirahiyya ko ko taimaka wani wato kuma a ce operation wani aiki yanzu na'urori ne kawai yan kanana kai tsaye sai a soka wata allura kai tsaye sai shiga cikin ciki ina fata ana fahimta ta to zance mafi inganci wannan na'urar dan an samu mutum ita a ciki ba ta karya azumin sa an gane ko amma in mun ka dauki fatawa ta can waɗansu daga cikin fuqaha'ul qudama su suna ganin duk abin da ya shiga cikin ciki saboda su sun dauki ciki shine cikin alhali in ana bancan azumi to ciki ana nufin abin da zai shiga cikin tumbi don shine ke da alaka da mi da ci da sha ba wai kawai fadin cikin ba mun gane wannan da kyau ko to kun ji abin da malamai sun ka faɗa game da wannan ko gobe in ka jiya kuma wannan shine abin da majma'a na fiqh islami ya tafi akan shi ina fata an fahimci yawwa Matsala ta biyu a gurguje shine game da abin da yake shiga cikin jikin ɗan adam wanda ta fuskar fata ake kawo shi shi ne ake kira alghasilu al wato alkilawu alkulyatu an gane ko ko alkulwatu in ji waɗansu larabawa shi ne ƙoda ko ka ce gilbi wasu hausa suna cewa ƙoda wasu na cewa gilbi to alghasilul an ka ce kilawi jam'in shi alkila alkila ko alkula kana iya cewa alkila ko alkula to alghasilu wanki alkilawi saboda ko wani dan adam yana da koda nawa biyu sai an ka ce kilawi to ko alkulawi kana iya cewa kulawi in ka diba Ahmad Muhammad littafin sana muftirat abin al-mu'asira ustaz Dr. Ahmad bin Muhammad al-Khalil safha ta 76 ya kawo bayani kan wannan almuhimmu shine suke kira da faransanci dialyse an gane ko shi in an kai ma mutum dialyse yana da azumi shin azumin shi ya kare ko bai kare ba to a gurguje sai malamai sun ce shi dialyse kin nan ana kiran shi da larabci al-inqadh addamawi kamar ka ce inqad shine tseratarwa ko tsamarwa kinan za a tsamar da jininka wannan shine larabci amma yanzu na kiran shi addailaza addamawiyya to kaga addamawiyya daga addamu ne amma dailaza kowa ya san ba larabci na ba dubara ta an kai kowa kada bane dialis da an ka ce dailaza sai ka koma cikin ilimin al-ta'rib fi lughati al-arabiyya wato wa dawabitu to sai malamai sun ka ce to in shi dialis kin da an kai ma mutum an gane ko kala biyu ne akwai dialysis da ake yi ma mutum shine na'ura ce za a saka mutum zai je ya kwanta an gane ko sai ta jaye jinin shi tana jayewa ta wannan bangaren tana sa mai shi ta wannan bangaren haka ne ko ba haka ba to aikin ta shine ta tace jinin in ta ga wani abu wanda bai da kyau a cikin jinin jikin shi sai ta kashe shi kuna ganewa wannan shine dialysis ta farko to irin wannan dialysis dan saboda su wannan kododin da Allah ya halitta cikin cikin adam aikin suke ne su tace abin da bai da kyau su tace mai kyau su tura shi cikin jiki ya ya- zuciya ta yi amfani da shi da sauran jijiyoyi wanda bai da kyau kuma su tace ke shi yayi wannan wajen fitsari ya fita to daga lokacin da sun ka samu matsala kenan dan adam yana iya mutuwa da gaggawa saboda bai da abin da ke tacewa jinin shi na iya gurbata to wannan na'urar subhanallah malam ka dibi wannan na'ura baka ba ko Allah ko dala ba Allah ya maka wannan amma dibi idan aka ce za a yi shi hatta da kasashe masu wadata sai gwamnati ta dauke nauyin wani abu ka je jinin ka yabi tanan yana tafiya ana wanke shi to shi ne ake kira at-tasfiyat damawiyya to in wannan ne malamai suka ce bai kare azumi saboda dan jinin ka ya shiga tanan ya hito tanan cikin na'ura kuma ta wanke shi ai bata kara bai wani abu ba to dan haka azumin ka bai kare ba amma sun ka ce akwai kuma guda wanda ake kira al-infab al-britoni britoni wannan shi kuma wani nau'i ne na dialysis da ake yi ma mutum wanda za a sanya mishi wata na'ura wannan na'urar za ta tace jinin shi daga wasu abubuwa cututtuka ko wasu, wasu guba to amma shi likita sai ya sami shi wata ‘yar kafa ya buɗe a cikin cikinsa tsakanin ana sawa wat- wani kamar muna iya cewa tiyo yadda mutane da su ganewa tsakanin cibin mutum ko mu ce cibiya da kuma mi da kuma kasan da kuma kasan al'auran mutum wato tsakanin cibiya da mara kamar ka ce daidai maran mutum na ake soka wannan abin to in an soka shi amma likita zai yi allura za ku ga an yi mutum allura a kashe daidai wurin da za a yi wannan aikin sai a soka mai wannan umbu an gane ko to sai an saka litar ɗaya ko litar biyu na magani wanda zai shiga cikin jikin ɗan adam kafin a yi wannan aiki muna ganewa to sai malamai sun kace tun da za a sanya ruwa lita ɗaya ko lita biyu kuma waɗannan ruwan ƙa'ida suna ɗauke da wasu sinadarai waɗanda ake eh, akwai ɗan suga-suga tare da su saboda jiki ne za a yi ma aiki nisbatun aliya mina sukari al'inab al-glucose shi ne suke tuma glucose to sun kace wannan yana karya azumi na fata an fahimci ni. wannan shi ne abinda malamai sun ka tafi a kan shi lajinar da'ima ta saudiya ta ce tun da akwai suga cikin waɗannan ruwan kuma za su shiga jiki to don haka wannan abin zai karya azumi shi ne kuma ra'ayin sheikh bin baz rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin sannan kuma eh, ustadu doktor wahbatu suhaili wahbatu zuhaili malami na kasar suriya wanda ya rasu bai jima da rasuwa ba Allah ya ji kan musulmi shi ma ya tafi akan haka amma su gidan fatawa na kasar kuwait sun ta yi cewa wannan shi ma baya karya azumi na fata an fahimce ni. amma idan muka duba mun ka dibi maqsad na azumi da maqsad na abin da ke shiga cikin jikin dan adam ai wannan abin na suga yana matsayin in ya shiga cikin jikinka ai ya kara ma jikinka karfi tunda rashin suga na sa wa dan adam ya fadi kai tsaye ko ba haka bane yadda in suga yayi yawa cikin jikinka cuta ne ai haka ne kuma in suga ya ragu cikin jikinka cuta ne sai ka fadi kai tsaye na fata ana fahimta ta Eh, shi yasa sun ce akwai diabetes mai hawa akwai diabetes mai mi mai sabta in in in suga yayi yawa kenan ta hawa in suga yayi ya ka dan ko ta kasa ko menene to kai dai ka ca dai Allah eh dan inda Allah zai kama ka ba sai ta diabetes ba wallahi billahi la ilaha illa huwa dukkan bakan kada wasu abin nan eh dan da magani da doka abin nan mataki yana sawo ba a mutuwa da likita bai mutu ba amma ga likitoci na suna ta mutuwa profesoshi profesoshi na likitanci baka san kono a cikin kasa ba kaga da ilimin likitanci na hana a mutu da sun guda musu mutu ba ina fata an fahimce ni yawwa wala mu bar waɗannan matsalolin haka muna dan iba su ne kaɗan kaɗan saboda a gane abubuwa ne na zamani wani lokaci muna gudun ɗaliban ilimi a zo a kai ma mutum fatawa irin waɗanda abubuwa bai ma gane inda za a bai ce zai ba da fatawa sai dan barke ce he he he he. ya ji daɗi ya ce lemarabula su soke buwa wai ka ji saboda kai baka tsaya ka gane abin da ake nufi baka bada fatawa kira kayo wuta amma su malamai yanzu kaga lajinar da'ima sai an kira likitoci na duniya an tabbatar da sun faɗi ga yadda abin suke sai a tara malamai su kuma a dubi magabata fuqaha'u mi sun kace kaga can a magabata akwai wani ciwo da ake cewa alja'ifatu ja'ifa shine ya zamanto cikin mutum ya dan fashe akwai wani rami wanda yana shiga haccin cikin ciki da alma'amumatu an gane ko ma'amumatu ba mace wadda ake ba sallah ba wani rotsi ne wanda yake yi cikin kan mutum sai yayi zurhi har ya kai can cikin kai to da wannan ne waɗansu malamai sun ce aljaifa duk abin in an ka samu mutum magani ya shiga to sai ya wuce shiga cikin ciki azumin shi ya kari saboda su a fahimta su in an ce ciki ba wai tumbi ba alhali ko dan an sa maka magani ba- bai shiga cikin tumbi ba ya tsaya nan cikin ciki bai karya azumi ba saboda baka ci komi ba to da wannan ne malamai sun kai kiyasi sai da an ka koma mu maganar magabata shi yasa muke kira zuwa ga ƴan uwan mu ɗalibai mas'alolin ilimi ku bari musu gaugawa in ma baka sani baka ce a bari ka bari ai bincike za ka yi bincike mana ko ka tambayi sauran ƴan uwanka ko ka yi bincike ta hanyoyi daban-daban Allah ya sa mu gani to malam mu sake maimaita wannan aya qala qad ujibat da'watukuma قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعن سبيل الذين لا يعلمون
Na'am, ƙala ƙad ujibar da'awatu kuma, kamar yadda tafsirinmu yake tafiya shine muna farawa ne da ilmul munasaba ko, sannan mu zo zuwa ga mufradat, sannan kuma mu ce zuwa ga masailul maujuda in dai ba mu samu asbabun nuzul ba. In ko an samu asbabun nuzul, wani lokaci za mu fara da asbabun nuzul, wani lokaci kuma za mu fara da mi da ilmul munasabat. To nan jiya mun faɗa ƙala ƙad ujibar da'awatu kuma, yace jawabun min Allah li kalami Musa in ji ibnu ashu amsa ce daga wajen Allah game da magana annabi Musa ya ce jara ala tariqi hikayatul muhawarat kamar yadda tariqa ta muhawara take cikin Qur'ani in an kawo ta galibi ba a kawo wawun tare da cewa ana iya kawo wawun ina fata an fahimce ni kaga an kace marmuko a ce wa qala qad ujibat da'watu kuma sai ce qala qad ujibat da'watukuma mun gane wannan da kyau ko almuhimmu dai annabi Musa yayi addu'a Allah ya yi ya karba wannan yana daga cikin uslubin tafsirul qur'ani bil qur'an rike da kyau ka koma cikin muqaddima ta adwaul bayan cikin qur'ani akwai abin da dama yana da muta'alliki idan an kace an yi sharadi ana buƙatar mi jawabu shart haka ne kuma haka ba in an kace an yi umurni ana son a san shin an yi ko ba ai ba in an kace an yi hani ana son a san an halu ko ba a halu ba to haka in an kai addu'a ana son a san an yi mi an karba ko baka karba ba sai ka dauke shi a matsayin al-mawdu al-qur'ani kaga in an ce an yi addu'a musulmi na addu'a kafiri na addu'a ko ba haka nan bane to sai a duba a gani shin addu'an nan an karba ko ba a karba ba shin in an karba meye dalilin karbawa in ba a karba ba meye dalilin ba a karba ba ka samu mawdu'i na alqur'ani almawdu alqur'ani in baka misali dan in ba misali ne baka ina ganin matsala za a samu an gane ko Allah ya ce annabi Ibrahim ya ce rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum Allah ka turo manzo addu'a ce ko ba addu'a ba an karba ko ba a karba ba to ina aya a alqur'ani ce amma fa alrama banda hadisi ka san dan qur'ani bai da hadisi ba taw ha ban ji ba laqad manna Allahu ala almu'minina idh ba'atha fihim rasulan minhum nan mu'minina an ka ce alrama mun gane ko to ai nabiyina nan ya shafi kowa da kowa ba su kaɗai ba almuhimmu da ya ce rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yana magana dai akan mutanen makka sai ce huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum muna ganewa to kuma kai hattara addu'a in an ce an yi an gane ko in an ce an karba wani lokacin za a nuna maka an karba karara wani lokacin istinbati na da kai ba wai gani da kai karara ba sai kai istinbati kuma akwai addu'ar da za a cewa an yi amfani da cikin ƙur'ani abinda ake so ka yarda da cewa an karɓe ta sai ka koma kahiri ba a'a lamari ya bace to shi yasa ya ku yan uwa na ɗalibai wallahi yadda muka ɗauki alƙur'ani wallahi wani lokaci muna nesa game da alƙur'ani ma'ana akwai addu'o'in da in kai yarda an karɓe su to kama bar musulunci Allah yake cewa an gane ku qul ara'aytakum in atakum azabullahi aw atatkum as-sa'atu aghayra allahi tad'una in kuntum sadiqin bal iyyahu tad'una sace mi fayakshifu ma tad'una ilayhi in sha'a wa tansawna ma tushrikun anan sai suka ce to kai kaji a kiyama sai ne fasir dan ya ce qul ara'aytakum in atakum azabullahi sace mi aw atatkum as-sa'a ko ko kiyama ta zo muku sai kuma ce a bal iyahu tad'una fayakshifu ma fayakshifu ma tad'una ilayhi in sha'a kenan in kun ga dama sai ku ce Allah Allah ga kai kiyama Allah ga kai kiyama fayakshifu ma tad'una ilayhi in sha'a kana yadda da addu'a a a wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama min al-jannati wan nasi ajma'in alarama mun gane tau irin waɗanda matsaloli muna kawo su saboda yanayi to almuhim qala Allah ce qad ujibat da'watukuma wanga ya dan tafsiri ne ga addu'a annabi Musa ya ce rabbana qmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azab alim ajiya mun kawo maganganun malamai qad ujibat da'watukuma mun kawo maganan bai tafqi hamil ittirab an ayatil kitab ko ba haka ba shantiti ya ce cewa ujibar da'awatu kuma haruna yana cewa amin amin amin ko ba karan bane shi yasa ma muka kawo wata mas'ala ta fiqh wanda wadansu malamai suna ganin illiman yana karatu a bayyane idan ka ce amin kamar ka karanta ni mun gane wannan da kyau ko yawwa duk da yake akwai sabani akan mas'ala din mun kawo bayanin wannan kadibi littattafai daban-daban da malamai ba cewa an kai ka yarda da maganar wani ba kadiba cikin al-mughni libni qudama karkashin wannan matsala kin ta Fatiha kadiba cikin tafasir ayatul ahkam daban-daban a can cikin suratul Fatiha zaka ga sun kawo wannan matsala galibi ina fata ana fahimta ta sannan kuma kadiba cikin sifatu salatul nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha na al-shaykh al-allama muhaddith al-asr Muhammad Nasiruddin al-Albani rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin shi ma mai al-iklil fi istinbat at-tanzil ya kawo wannan qad ujibat da'watu kuma ya kawo cewa an yi riwaya har ya kawo magana cewa an ce Haruna shi na cewa amin amin shi yasa wannan tasu muka kawo magana mai as'ilatul qur'anil majid wa ajwabatuha shi ko yace wadansu malamai suka ce Haruna yana cewa amin amin ko ko yayi wani takhriju lugawi qad ujibat da'watu kuma da'wa masdar ne al-masdar fil asli la yusanna wa la yujma'u kenan addu'a ce ta mutum biyu to amma shi masdar kamar yadda Allah ce innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum satami la yu'minun satami khatama Allahu ala qulubihim satami wa ala sam'ihim kaga bai ce wa ala asma'ihim ba tare da cewa jam'u sam'u al asma'u saboda can as-sam'u masdar ne kaga shi kenan sai zaman to an yi amfani da masdar amma jam'i ake nufi to nan ujibar da'watu kuma ita ma da'a ya du'u da'watan an yi amfani da masdar amma ta mutum biyu ake nufi kaji takhrijin mai as'ilatul qur'an al-majid wa azwibatuha da muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi to kafin mu wuce saboda jiya dama mun ce nan za mu tsaya akwai magana guda biyu da za mu kawo a ina ganin ba guda ai ta isa bari mu dauko ad-durrul masum saboda ga ayi ga ta tsida mu kwarai cikin littafin ad-durrul masum fi ulumil kitab al-maknun na as-samin al-halabi shi sai ya fassala bayani karkashin wannan aya an gane ko yace qala qad ujibat da'watukuma malamai sun kai bayani yace dhamiri li Musa wa Haruna ya ce wa fit tafsiri yana nufin cikin littattafan tafsiri tunda shine yana magana qira'ati ne da i'rabi da sauransu ma'ana tafsiran da sun kai bayani kan ma'ana yace kana Musa yad'u wa Haruna yu'minu kaja da an ka ce da'awatukuma ba a ce da'awatuka ba saboda wato mi saboda Haruna yana cewa amin amin fa nasaba du'a ilaihima yace wa qala wa qala ba'dhum wadansu malamai suka ce al muradu Musa wahdahu dawatu kuma annabi Musa ɗaya ake nufi to kaga wanda bai san lugha ba mi zai ce ha ana iya cewa kuma kuma ana nufin mutum guda a larabci akwai shi wani lokaci laraba suna irin wannan ka koma can cikin tafsirai an gane ko can cikin suratul suratul suratul qaf inda Allah yake cewa alqiya fi jahannama kullu kaffarin anid waɗansu malaman tafsiri sun ka ce alƙiya nan mala'iki guda ne ake magana da shi amma sai an ka ce alƙiya sun ka ce saboda fi'ilin kamar ya maimaitu kamar an ce alƙi alƙi alƙi alƙi sai an ka ce alƙiya ta fasari ko mun fahimta to kaga waɗansu malamai haka sun ka dai shi yasa ba ko cikin shi'irul jahili inda imrul qais ya ce mi qifa nabki min zikra habibin wa manzili qifa aina mutum bi bare ko tunda an ce qif بسقط اللواء بين الدخول فحوملي ko ba kana bane sai sun kace abokin shida mutum guda ne a luga ana samun wannan khilafun bainal ulama to kaga in baka san da wannan ba sai kace kai wannan malami ba yake ce bai masa abin da yake ba mun ji wannan da kyau ko to kaga abin da wadansu malamai sun kace sannan yace wannan ita ce qira'a mutawatira qad ujibat da'watukuma amma an samu wata qira'a an gane ko qira'a ce shadda qad ujibat da'awatikuma da'awatikuma na fata an fahimce ni ya an ce da'awat jami'i da nami na da'awa kaga masdar nan yayi mu na masdar ya koma jami'i an gane ko kuma mas'ala ce lugawiyya dan malaman lugha sun tafi cewa duk sunan da asalin mufrad kin shi yake da sukuni kuma babu huruful illa tare da shi sun kace to in za a yi mai jam'i to ba a yi ma ba a ba a yi ma ainukin shi fatha misali in kace da'wa sana da sukuni ko ba ta da to sun kace jam'in shi bai dace a ce da'awat ba sai dai a ce da'wat misali inda ba wawun buci ta zuwa to amma majma'al lugha al-qahira yace kai wagga wahala ta zakuwa mutane in an ka zo jam'i in sukuni mutum yayi yayi in fataha yayi don Allah kuma shi yayi a kul gabobi ba baka da ta cewa ba to me yasa to ga qira'a shadda ce yanzu nan qira'a ce shadda tun daga mutawatira mun fara samun matsala to balle an go shadda ana ramma da'awati kuma ta zan jam'i to ina da mu samu magana ha ya za a taujihinta sai malamai sun ka ce da'awati ba jam'i bane muna ji da kyau shi jam'i yana farawa ne daga biyu a mazhaban malikiya daga biyu ya zama ya zan jam'i don Allah ya ce in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma kaga tatuba matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyu an ka ce in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma kaga ba ce qalbakuma ba qulubukuma jam'i ne kuma Allah ya ce ma ja'ala Allah li rajulin min qalbayni fi jawfi sab sai sun ce kenan musanna yana farawa ne da jam'i imam malik ma akwai hujjar suke karawa cikin malikiya inda Allah ce wa aqimis salata tarafayin nahari kaga ku tsaya da sallah sassa biyu na yini farko da ƙarshe amma ta cikin tsaha sai ce wa min atrafin nahari wa min ana illaili wa atrafan nahar to kaga atraf ai sun zan jam'i alhari ko tarafayin nahari an kace kaga sun kace mufrad wato jam'i daga biyu yake farawa akwai dalilai da dama babu lokacin da zamu kawo su muna dan bada bayani ne kawai abin da hadi ya basuwa mun gane wannan sai ya zaman to kenan da haruna muna ji da kyau da haruna da musa nawa kenan biyu to da awati kuma jam'i yana farawa ne daga mutum biyu mun ji wannan da kyau waɗansu malamai sun ce kai ba wannan ba shi annabawa wani lokaci Allah yana musu magana ta girmamawa nan da awati kuma saboda annabi Musa mutum ne mai daraja a wajen Allah sai an ka ce ujibat da'awatikum da'awatikuma saboda mi da'awat ta zan jam'i annabi Musa yana da kima yana da daraja mun ji wannan da kyau ko taw kenan da'awat amma waɗansu malamai sun ka ce a'a ba daga nan take ba ai addu'at ba ta annabi Musa ɗaya ta ba annabi Musa yayi addu'a kafin shi kuma mutane shi sun yi addu'a don ni sun ka ce rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumi adh-dhalimin wa najjina bi rahmatika min al kafirin ba addu'a ce sun kai ba to sai an ka kuma ta annabi Musa kaga mutanen annabi Musa sun yi addu'a annabi Musa yayi addu'a to qad ujibat da'awatikuma to wanda da ai to da'awati kuma kuma sun zan mutum biyu a'a saboda shi annabi Musa manzo ne shi ko al'umma shi ne sai an ka hankalta ma annabi yayi addu'a al'umma su ta addu'a sai ka ce da'awati kuma subhanallah duk ina mun ka bar waɗannan abubuwa bari mu bar ta haka yace qala qad ujibat da'awat to sannan kuma akwai qira'a qira'a ce shadda qala qad ajabtu da'watakuma na karba mu kiran ku kina Allah ne ya faɗi wannan sannan kuma akwai ƙira'a ƙad ajabtu da'awata kuma kenan sannan akwai ƙad ajabtu da'awatai kuma na karɓa mu kiran ku ku biyu kenan sai da mantolan Musa da Haruna ake nufi shi yasa aya guda tana iya tseda ka wajen bayanai dole sai ka fitar da duk abin da yake karkashin ta na hukumce hukumce in ka ce zaka tafiya zaka bar mas'aloli masu yawa sai ka zo kai ma aya abinda ake cewa kwasar karan mahaukaciya da an ɗauko littattafai da masadir an kai ma tambaya guda a matsayinka sai ka rikici ka shekara ashirin kana tafsiri watakila babu ruwanka da bincike zururuna kaka tahiya da an ɗauko shi guda kai ma da kai da da kai da majalisin ka duk sai ku koma kan Allah ya kyauta to qala qad ujibat da'watukuma Allah ce an karba ma kiran ku fastaqima ko ku miƙe asalin fastaqima istaqwimani daga qama yaqumu ko ba kana bane sai an ka ce istaqama asalin istaqama istaqwamani an gane ko sai an kai kalbukinta to fastaqima ku miƙe nan ana iya ɗauka abin da ake nufi da miƙe ma'ana ku yi istiqama ku tsayo akan hanyar Allah subhanahu wa ta'ala domin miƙewa kala biyu ce akwai miƙewa ta kan hanya ka tafi tudurwa ko ba ka nan bane shi da ake cewa straight ko ba ka nan bane da ingilishi sannan kuma akwai miƙewa akan tafarkin Allah innal ladina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون شيخ الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ورحمة الله جميع المسلمين يلا للتافي سننسى الاستقامة نبت أنفل كيني كما الله يتشي فاستقيموا إليه واستغفروه ويل للمشركين mun gane ko almuhimmu dai istiqama mawdu'i ce ala ramma sai ka dauke sai ka maida ta mawdu' alqur'ani kaifa yastaqimu al-insan ala ta'ati Allah subhanahu wa ta'ala fastaqima ku doge akan biyayya ga Allah sai ce mi wala tattabi'ani sabila alladhina la ya'lamun aje mun yi bayani akwai qira'o'i daban-daban akwai qira'a wadda ta yi manunun shadda ita ce mun ka karanta tattabi'an ko ba ka bane dama shi sunan wanga maddu rike suna ne maddul lazim in dai akwai wawun ko ya'un ko alif ba su ne huruful maddi ba to sai harafi mai shadda ya zo to daga nan ta koma maddul lazim ka rike da kyau ghairil maghdubi alaihim waladdallin saboda ba alif ce lamun kuma tana da shadda ya koma maddul lazim wa hajjahu qaumuhu قال أتحاجوني في الله وقد هدان مد اللازم كنا أنا eh abin wasu sai ka rike ka'ida don akwai masu neman ka in baka gane ba ko da dai ka faɗi wani in ya gane baka san ka'ida ba sai ya saka cikin rikici eh da ba akwai mai sun rikita ka shi sa maka mas'alar ma sai ka fara ganin wuta na baski so rikita ka ce ai na zo na rikita shi na zo na rikita shi wai shi wata ka ce ya rikita wani malami to kai ba wata rana ai da a rikita ka an gane ko to wala tattabi'ani abdullahi ibn zakwan an gane ko wato abin nan wato abdullahi ibn zakwan wanda rawi ne na ibn amir da kuma hisham shi kuma hisham bi khulufihi an gane ko sun karanta wala tattabi'an ta wala tattabi'an ba aima ba ba aima nunun shadda ba sai sun karanta wala tattabi'ani sabilal ladina la ya'lamun wannan ita ce qira'a ta Abdullahi ibn Zakwan an gane ko da Hisham sai dai shi Hisham bi khulufin an in an ce bi khulufin cikin ilmul qira'at ma'ana yana karantawa da wannan yana karantawa da mi da wannan wanga a cikin alqira'atul ashrul kubra ne in cikin qira'atul ashrul sughra ne ma akwai sabani shi a cikin qira'atul ashr as-sughra wala tattabi'ani shi Abdullahi ibn Zakwan shi kadai ne karanta wala tattabi'ani shi yasa in ka ji sabani wani lokaci ma na qira'at sai ka bincike littattafai to almuhimmu shin biye bambanci tsakanin qira'at wala tattabi'ani da wala tattabi'an ta cikin karatu dai mun jiya kuma wanga wala tattabi'ani alarma babu shadda ha kenan in babu shadda babu maddul lazim mu rike da kyau to biye hukuncin wannan yaya ne bayani yake malamai sun yi bayani ka koma cikin addurul masudi ya tattauna kan wannan bari mu ji abin da ya ce ya ce wala tattabi'ani qara al'amma in an ce amana ana nufin mafi yawancin malamai na qira'at ya ce bi tashdidi ta'i wan nuni kina an yi ma ta'un shadda da nunin ta ce wala tattabi'ani kuma wa qara'a hafsun kinan a riwayar shi hafsun ya karanta da wala tattabi'ani amma zance mafi inganci a qira'a mutawatira abdullahi ibn zakwan shine ya karanta wala tattabi'ani na fata an fahimce ni shi kuma hisham a qira'atul ashr al-kubra bi khulufin an ma'ana kenan shi yana karantawa da wannan yana karantawa da wannan sai da mutu an samu kari to menene bambancin tsakanin waɗannan qira'atukin an gane ko to sai malamai sun ka ce idan an ka ɗauki ƙira'a wala tattabi'ani an gane ko an ka zo da lamun da shadda ya ce to fiha linnahi ma'ana lamu lamun nahayi wala tattabi'ani me yake nufi kada ku bi sabilan ladina la ya'lamuna ma'ana fi'ili ne mudari'i majzumun bima ga bilami annahai saboda tattabi'ani an shafe nunun waccan tattabi'ani ta mutum biyu an shafe waccan nunun saboda akwai nunu tawkidus thaqila fa hudifat an gare ko dama ita an shahita lil jazmi li anna annahu yuzmu bihi al fi'l al mudari to kaje aka ce wala tattabi'ani allamu lamun nahai Allah ya hanisu to amma in mun ka ɗauki ƙira'a wadda ta zo wala tattabi'ani an gane ko wadda ta zo da eh, abin nan da nunin guda yaya ne za a taujihinta sai malamai sun ka ce kenan eh, eh, tahtamilu an takuna linnafi wa, wa an takuna linnahi duk da cewa an ce wala tattabi'ani sai malamai sun ka ce to annunu asalinta nunun nafi ce an gane ko amma waɗansu malamai sun ce nunun allamu lamun nafi ce wasu sun ce lamun nahyi ce yace to fa in kanat lin nafi kanat nunu nuna raf'i domin an ce allamu lamun nafi lamun nafi ta korewa ce kenan la tattabi'ani to nunu nunun raf'i ta ma'ana nunun ce wanda take nuna fi'ilin yana nan a matsayin raf'a to kaji abin da waɗansu malamai sun ka tafi cewa waɗansu kuma daga cikin malamai sun ka tafi cewa to an ji la tattabi'ani in an ce nafiyun na to kenan ya zama tomi ya zama to labari Allah yake basuwa la tattabi'ani ba za ku bi ba kenan asalin shi antuma la tattabi'ani an shafe antuma tunda labari ne Allah yake basuwa ku ba za ku bi ba kenan ka ba Allah na basu labari na musu bushara ne da abin da zai zo gaba to sai da mun to kenan asalinta لا تتبعاني جملة أمسين حالي فاستقيما غير متبعين نفتا أنتم تيني to wannan abin da wasu malamai sun ka tafi akan shi wanda su malamai sun ka cewa a'a ai an shahi antuma wa antuma la tattabi'ani wadansu malamai sun ka ce nafyun ne amma ma'anan nahyi duk da yake mun ce la tattabi'ani nafyun ne amma sun ka ce uri da bihin nahyi kamar yadda Allah ce wa id akhadna mithaqa bani isra'il la ta'buduna illa Allah kaga labari Allah yake ba su amma ai Allah ya hane su muna fata ana fahimta ka waɗansu daga cikin malaman tafsiri sun kace kai annahu khabarun mahdun kawai labari ne bai da alaka da jumlar da ta gabata ma'ana Allah yana bada labari ne Allah ce fastaqima bayan wannan sai kuma Allah ya ci gaba da labari wala tattabi'ani sabilal ladina la ya'lamuna sun kace bai da alaka wato da lahayi amma waɗansu daga cikin malaman lugha sun ka ce kai wagga lamun ita ma lamun na haici hani ne an kai to shi kuma ga ka'ida hani an gane ko to ai nunun nunun ba ta shiga in dai aliful isnaini ce to ai nunun ba ta shiga tare da ita yan an kai na hayu in ji waɗansu malaman lugha wasu ka ce kai takhfifi na ma an kai nunu tawkidu thaqila ce sai an ka shafe nunun guda an ka barta da ba cikin larabci akwai at-takhfif yana daga cikin khasa'isul lughati al-arabiyya duk inda ta kai ta kawo wala tattabi'ani an gane ko in ka ce tattabi'ani hani ne saboda wato Allah ya hane su ne kuma in ka ɗauki la tattabi'ani ba tare da shadda ba a ƙira'ata Abdullahi bin Zakwan an gane ko to nan sai ta zama to kamar labari ne Allah yake basuwa wa antuma la tattabi'ani sabilal ladina la ya'lamun to sai ka ce to ai da labari da hani kuma sun ci karo da juna sai a ce a'a labari ne an ka basu amma mi ake so da shi hanin su ne ake so a yi mun ji wannan da kyau أطلق الخبر وأريد به النهي كما أن الخبر يأتي بمعنى الأمر ويأتي بمعنى النهي وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله كان لا باري أجمع وأمام أنا الشيء لا تعبدوا إلا الله آه القرآن أمشي مسألة قدات يسورا على رمى ita ce wadda take da alaka da balaga alqur'ani dan wagga aya da nidi bai ta sai da balaga ta zo ta yi abin da nace to ya kamata a sa balaga alaran sun ka ce al'aslu fil musnad ilaihi dhikru aslin musnad ilaihi a ambace shi kasan kuma al musnad ilaihi a ilimin balaga in ka ji an ce al musnad ilaihi ana nufin al mubtada in an ka ce al musnad ana nufin al khabar in ka ji an ce al mahkumu alaihi a cikin ilimin falsafa da ilmul jadl da ilmul mantiqi ana nufin al mubtada al mahkumu bihi ana nufin al khabar in ka ji an ce al-mubtada'u an shigo na hau kenan in an ce al-khabaru shine shi sai ka rike ka ji in ka ji an faɗa sai ka yi kokari ka gane to al-musnad al-asl fi al-musnad ilayhi dhikruhu kenan aslin mubtada a larabci ne za a yi ambatar shi za a yi fa idza hudifa fali gharadin in kaga an shafe shi to saboda wani dalili sun ka ce wa shahidu hadhihi al-qa'ida fi kitabillahi ta'ala za a samu shahidin wannan kaida a cikin maganar Allah al-ayatul qur'aniyyah taliya wala tattabi'ani sun ce quri'a tattabi'ani bi takhfifin nun sun ce quri'a saboda bai kawo wanda ya qira'a ba amma ba qira'a ce shadda ba saboda shi ba malamin qira'a ka bane malami ne nami malami ne na balaga mun kawo cewa Abdullahi ibn Zakwan shi ya karanta wala tattabi'ani na fata an fahimce ni amma hishamun bi khulufin anhu a cikin qira'at al-ashr al-kubra sun ka ce to la tattabi'ani bi takhfifin nuni kenan da wanda ya karanta tattabi'ani alamatu raf'in lil fi'li wat taqdiru wa antuma la tattabi'ani sabila alladhina la ya'lamuna to wa hudifa al musnad ilayhi kenan da as-sabab wal illatu wad dalil wad dafi' me yasa Allah ya shafe mubtada an gane ko sun kace li yahtamil at tarkibu talab al kaffi dan saboda cewa in an rubuta qur'ani wala tattabi'ani anka aji saboda kira'o'in guda biyu duk su samu wuri kaga wala tattabi'ani in ba a yi musu wasali ba da ita da wala tattabi'ani duk daya to saboda kira'o'in biyu ne waccan kira'a ta zo da uslubul khabar waccan kira'a ta zo da uslubul nahyi wala tattabi'ani hali ne wanda kira'a kuma ta zo da uslubul khabar wala tattabi'ani to kaga an ce wa antuma la tattabi'ani waccan kira'a ta nahyi ba za ta samu shiga ba sai an kai hasbul mubtada dan saboda dukkan kira'o'in su shiga kaga ijazi na alqur'ani kenan wala tattabi'ani sabilal ladina la ya'lamun wato kakku bi hanyar waɗanda ba su sani ba nan jiya mun kawo mai jalali ne ya ce waɗanda ba su sani ba su ne waɗanda suke addu'a suna son Allah shi amsa musu yanzu yanzu shi kuma wannan ba tsari ne na Allah ba na fata an fahimce ni shi Allah komai nashi yana da bi yana da ka'ida qad ja'ala Allahu li kulli shay'in قدرا كما كان بني قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين كما كان بني أن قالكو اللهم ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار babu abin da yake face amin wa iyakum face yana da lokaci don haka Allah bai gaugawa ba kai na ba hankalin ka yake tashi don kai kana tunanin yalla za a yaudare ka ko a ci amana ka ko yalla ka mutu shi yasa wani tsoron mutuwa da shi kai to kana tsoron mutuwa baka gyara alaka ka da Allah ka bar tsoron mutuwa mutuwa za ka yi wallahi dama wani mutuwa aka zo aka ce mai wane Allah ya ma wane rasuwa ya ce to ai dama na ga muku mutuwa zai yi ha kullu nafsin za'iqatul maut yace ai dama na ga muku sai ya mutu ta Allah ya kyauta amma da irin wanga usuli ya mai da kyawu a zuwa ce ma mutum ya mutu kace da ba ai ka kai ai ka fadi da ba mutuwa zai yi kaga wanda abai na ce ba sai dai kace Allahu akbar Allah ya kan musulmi ba ba haka ba to wannan mu je aya ta gaba wajawazna
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون فأتبعهم فرعون وجنودهم بغيا وعدوا حتى إذا أدركهم الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت بنو بنو إسرائيل حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل na'am وأنا من المسلمين
fir'auna kai ƙarya bakarecin banza da yoji Allah ya kyauta shi yasa mutane su ji tsoron Allah almuhimmu wajawazna bi bani isra'ila al-bahra ibnu ashur yace ma'tufatun ala jumlati wa auhayna ila musa wa akhihi yace da Allah ce wa auhayna ila Musa wa akhihi mun yi ma annabi Musa da dan uwansa wahayi an tabawwa ali qaumikuma bi misra buyuta yace atful gharabi ala tamhidi domin can asalin wahayin da an kai ma annabi Musa yace amarnahu ma bi ittikhadi tilkal buyut tahiyatan lis-safar dama da Allah ya ce su riki gidaje saboda an yi musu shiri ne nami na su yi balaguro tunda in suna cikin gidajen su ba wanda ya san abin da suke aikatawa ko ba kana bane ko kai da kaga fitilar duniya ta yi mayawa sai ka labe wannan shine ra'ayin Ibn Ashur ina fata an fahimta amma mai littafin ar-rabt wa tanasub بين آيات القرآن الكريم شيكو سيتشي ولما أجاب الله عز وجل دعاهما دا الله يكرد الدعاء النبي موسى كنن هارون أمر بني إسرائيل بالخروج سي الله سبحانه وتعالى ya umarci bani Isra'ila da su fita min Misra daga ƙasar Misra fil waqtil ma'lum cikin lokaci sananne wa yassara lahum asbabahu Allah ya sauƙaƙe musu sabubba na kenan fita shine asbabahu asbabul khuruj kenan wa fir'aunu kana ghafilan an dhalik fir'auna ya zamanto marabkari daga wannan falamma sami'a annahum kharaju lokacin da fir'auna ya samu labarin su annabi Musa sun fita wa azamu ala mufaraqati mamlakatihi sun yi niyya sun daura anniyar mufaraqati mamlakatihi su gudu su bar masarautar fir'auna inda yake da mulki kharaja wara'ahum sai fir'auna fita bayan su qala ta'ala sai Allah ya ce kun ga mai jalani ma sai dace tsakanin wannan da wannan shekara 40 duk da yake ba mu samu nassi da ya inganta ba mu ce haka ga gashi karara haka ne amma bayan cewa an ce su yi sallah Allah bai faɗi iya lokaci ba sai dai wannan yana nuna bani Isra'ila sun ci gaba da zama ƙarƙashin azaba ta Fir'auna to amma kafin a kai wajawazu na bi bani Isra'ila tunda an ce an karɓa addu'a akwai abubuwa da dama da aka shafi daga ciki su wato bani Isra'ila sun ci gaba da zama ƙarƙashin azaba ta Annabi Musa shi yasa sun ka ce udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana bayan wannan kuma Allah ya yi ta turo ma fir'auna alamomi da wa'azuzzuka da ya kamata fir'auna ya ja da baya ya kiya walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinin wa naqshin min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun fa idza ja'atuhum al-hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'a ala inna ma qa'iruhum 'inda Allah walakinna aktharuhum la ya'lamun wa qalu مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز دب أكاونا با ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما أهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل duk an kawo wannan yanzu wannan kuma ba a kare ba fa kafin akwai wannan tunda falan ma asafunun taqamna mihum kahin akai nan ma can cikin suratul shu'ara idan ma an kara fayyace bayani an gane ko sai Allah ce wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi an gane ko innakum muttaba'un can cikin dukkana akwai laila fa arsala fil aunu fil madaini hashir kaga fil aunu sai da ya tura bai da labari muna ganewa to ya an kaso annabi Musa suka fita ba a da labari saboda sun nemi a ba su kayan kawa za su yi irin cashewa ta sallah aro an gane ko shi yasa ma suka ce qalu ma akhlafna maw'idaka bi malkina walakinna hummilna awzaran min zinatil qaumi ai sai da suka je suka ce musu to muna son ku ara muna kayan ku za mu yi sallah saboda hankalin su ya dauku dama ana neman lokacin da kake cikin gafala akai maka mi akai maka hari to fa arsala fil aunu fil madaini hashirin sai ya gane sun gudu yace inna haula'i la shirbimatun qalilun wa innahum lana laghaizun wa inna la jami'un hadiruna ko hadiruna kaji ƙarya wai yace inna la jami'un hadiruna in kace hadiruna muna cikin sauna dama mun san suna iya yin haka ko ko hadiruna ai mu falke muke mun san dama suna son su gudu su tsere mabauta ƙarya kake ba falke ba kai har sun ka gudu baka da labari wai bai son a gane shi akwai abin da bai sani ba sai Allah ta mi fa akhrajnahum min jannatin wa uyun ko ba kadan bane can cikin suratul dukhan yace kuma kam taraku min jannatin wa uyun an gane ko nan kuma wa kunuzin wa maqamin karim ko can kuma wa zuru'in a cikin dukhan wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin wa na'matin kanu fiha fakihin duk dai ne kadhalika wa awrafnaha qauman akharin a cikin dukhan kadhalika wa awrafnaha bani isra'il fa atba'uhum mushriqin kaji ma lokacin da fir'auna bisu sai da an ka faɗi فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين ستمي فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر انتبه جيبو تنك السفا فرقو ستي وأوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي نمكم ستي فأوحينا إلى موسى بند هردا مي حكمتنا saboda can wa auhaina ila Musa akwai tazara mai yawa bayan annabi Musa ya rinjayi mutanen Fir'auna Fir'auna ya ce wala usallibannakum abin nan ajma'in fala sawfa ta'lamun la uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wala usallibannakum ajma'in qalu la dhayr inna ila rabbina munqalibun inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana am kunna awwalal mu'minin dan nake sa ta tsaya kaga an faɗi cewa Fir'auna yayi narko ya tsoratar gami ga masu sihiri to ai ba daga wannan ba annabi Musa ya fita saboda an dauki lokaci mai tsawo an jima ana fafatawa an yi an yi an yi fa arsalna alaihim tufana duttazo wal jarada wal qummala wad dafadi'a ga sunan ayatin mufassalat dama ayatin mufassalat to yanzu kuma nan da an ka zo da Allah ce fa atba'uhum mushriqin ranar tana batun fitowa da safe falamma tara al jam'ani qala ashabu musa inna lamudrakun sun ga juna wannan na ganin wannan wannan na ganin wannan kadiba ga fir'auna ta hekum sun san ba zai raga musu ba kuma in sun hada ruwa su halaka tab qala ashabu musa inna lamudrakun qala kalla sadi masu imani yace ai ba zai taba yiwa ba inna ma'i ya rabbi sayahdini Allah yana tare da ni to sai Allah ce mi bai ce wa auhayna ba sai ce fa auhayna لأن الفاء تفيد التعقيد كيف يسا دو حرفين كغني cikin Qur'ani sai aka karanta balagashi فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر sai an kalle shi umarni fan falaka sai ta mi fa kana kullu firqin ka qawdil azim sai ta mi wa azlafna thumma al-akhirin mun katsa su fir'auna sun ka matso sai ta mi wa anja wa anjayna musa wa man ma'ahu ajma'ina to shine wajawazna bi bani isra'ila al-bahr duk duk wanga an an shahi shi to in baka taho da bayani ba da ayoyi ya za a yi a gani shi yasa abin da an ka shafe can sai ka ciro shi ka ƙara shi nan domin duk magana Allah ce Allah ya saukar da alkur'ani ba don ya ƙare ta sashen shi ba don ya gaskata sashen shi amin arama to wannan shi ne abin da mun ka samu game da ilmu munasabat bari mu je ga mujallalani mujallalani shi kuma gami yace wajawazna bi bani isra'ila al-bahra mun ketarar da bani isra'ila teku ana cewa jawaza fi shay'i ya wuce abu ana cewa jawazahu an gane ko ya ketarar da shi na fata fahimce ni to jawazna musu Allah mun tseratar da ko mun ƙetarar da ko mun tsallakar da ko ba haka ba bani isra'ila bani isra'ila shine maf'ulun bihi al-awwal mun tseratar da bani isra'ila ko wato ko mun tsallakar da bani isra'ila al-bahra teku shine maf'ulun bihi al-thani to fa atba'ahum fir'aun an gane ko sai yace lahiqahum laraba suna cewa tabi'a tabi'ahu yatba'uhu sannan suna cewa ittaba'ahu yattabi'uhu sannan kuma suna cewa atba'ahu yutbi'uhu shin akwai bambanci ko babu alarma da tabi'a yatba'u da ittaba'a yattabi'u da atba'a yattabi'u akwai bambanci ko babu alarma to shi ne bambanci na harko ko wajen hanyar akwai bambanci alarma eh to wajen ba hawa wannan kuma sai larabawa sun ka ce fil asli in an ka ce tabi'a yatba'u ko an ka ce ittaba'a yattabi'u sun ka ce shine ka bi mutum kuna dabranta juna ma'ana bai maka nisa ba muna ganewa amma in an ce atba'ahu sai bayan yayi nisa muna jin wannan da kyau to wannan kenan ma'ana in abu kusa da kai yake sai a ce tabi'ahu ko a ce ittaba'ahu amma an ce atba'ahu to abin yayi masa nisa mun ji bambanci na farko kenan tawo abu na biyu sun ka ce in an ce tabi'a ya nuna ka bi abu da sauki amma an ce ittaba'a ya nuna da gaske kake bin shi shi yasa Allah ce qul nahbitu minha jami'a fa imma yati yanakum minni hudan sai suka ce mi faman tabi'a hudaya a cikin bakara cikin baha kuma faman ittaba'a hudaya sun ka ce saboda cikin bakara ba a yi zancen wahala ba amma cikin taha an ce inda laka wato walaqad ahidna ila adama min qablu fa nasiya wa lam najid lahu azma fa qulna ya adamu inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa tunda kaji akwai wahala to fa man ittaba'a hudaya bil Allah ma sai an daji mun gane wannan da kyau kenan tabi'a nan sai su ce kenan dukkan su suna nufin ka bi abu kusa da kai amma tabi'a tana yiwa ka bi shi sauka sauka amma ittaba'a ya nuna da gaske ake yi muna ganewa to atba'a kuma ya rishike shi ina fatan fice ni shi yasa Allah ya ce ni watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytan kaga da kan yayin rishike shi kaga shi na malami mai aikin Allah daga baya ya dawo ya bi shi dan ma'ana shi dan ya cin mai sai sun ka shiga da aiki na shi dan Allah kai mu tsari to fa atba'ahu wannan bayanin da ni kadiba cikin at-ta'birul qur'ani na ustaz dr fadl samar ra'i sannan kadiba cikin ad-durrul masul fi ulumil kitab al-maknun karkashin wannan aya da kuma can cikin suratul a'raf ba ni da nika wannan bayani ba hau amin amin malam to fa atba'ahum mai jalali yace lahiqahum fir'aun sai fir'aun ya cin musu ma'ana yayi kusa da su kenan wajunuduhu da kuma jama'ar fir'aun rundunar shi baghyan dan zalunci wa adwan da ta'addanci ketare iyaka ina fata mun fahimce ni to anan mallan in ka ga dama nan baghyan yayi nasaba shi ga ka'idar larabci in abu zai zakkuwa zan mashi ka dauka ko to nan kuma gashi baghyan wa adwan ta ya za mu irabin shi nan kana da dama guda uku ka ce baghyan masdar ne amma urida bihi al-hal kina atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghina wa mu'tadina a cikin halin wato baghyan zalunci da kuma ta'addanci sun kabi su tunda wannan shine niyyar su kuma da ba yan ta'adda ne su fir'auna ko ba haka nan bane wasu malamai sun ka ce in ka dauke shi maf'ulun li ajlihi ka san maf'ulun li ajlihi ji'itu ilaika an gane ko talaban lil ilmi to talaban din nan suna ne maf'ulun li ajlihi kenan atba'ahum fir'auna baghyan ay li ajli al baghi wa li ajli al adwi don saboda yayi zalunci don saboda yayi ta'addanci ya halaka su shine an maf'ulun li ajlihi wadansu malamai sun kace kai maf'ulun mutlaq ne an shahi fi'lin shi an gane ko fa atba'ahum fir'aunu baghyan ay baghiya baghyan wa ada adwan kaji irabi uku mallamai da sun ka kawo su ba ni kawo su ba ba kuma in ka ga dama ma ka karbi ko guda fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa yace maf'ulun lahu maf'ulun lahu shine maf'ulun li ajlihi dan ka gane bambancin shi haka ya dauke shi mai jalalini ma'ana don saboda ketar iyaka da zalunci hatta idza adrakahu al-gharq wagga hatta ka rike ta sunanta hatta ibtida'iyya kana rikewa da kyau ni sunanta ibtida'iyya tana nuna abinda abbaya da abinda aggaba ba ɗaya suke ba an gane ko bin da fir'auna yayi musu ya ƙare hatta idza adrakahu al-gharqu an yanke yanzu bin an koma magana shi ko abin da ya faru gare shi sunanta ibtida'iyya ka rike da kyau ka koma cikin huruful ma'ani imamu suyuti cikin adwatu tafsir ya kawo wannan ala ayyati hal hatta idza adrakahu al-gharqu har sai lokacin da wato nutsewa ta cin mishi fir'auna ya tabbatar da bai hita don sai da Allah ya bari bari Isra'ila sun wuce wasu sun kace fir'auna gaba ya shiga wasu sun kace a'a fir'auna wayo gari sai ce kai ku ta shiga ku ta shiga sai da sun ka shiga gado sun shige sai malamai suna bada labari an kace na gaba bai kai karshe ba na baya ya shigo to kaga ga wanga tarihi wanda an kace sai fir'auna ce ku shiga ku shiga kenan fir'auna annabaya sai da sai da ya shigo Allah na kallo to hatta idza adrakahu al-gharq sai da ya tabbatar da zai wuce ƙara tau ga hafi fir'auna ya ce amantu ka ji fir'auna ce ya yi imani la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kare fir'auna ta kai duk iskancin gare shi ka san da an kai gidan mutum gidan alƙali da arancewa da qur'ani to ka san suna baka tsoro in za ka rancewa da qur'ani sai a kai ka sai bayan sallar la'asa kuma a kawo doko qur'ani an gane ko a kawo horin zani horin kyalle a azar qur'ani bayan sallar asar a ce kai arwalla da ka duka za ka nutsuwa sai a ce la ilaha illallah sai ka ga mutum ya tuma saboda in baka daga cikin to gawa ba ka zama shi yasa wani da aka kai shi nan ko da yadda zai daha qur'ani an ka ce la ya ce wallahi kuɗi suna gani ni wallahi suna gani yallahi ni ci su ina ba su a ce da kaza da kaza a sai wuri kaza da to ya ga zai zama gawa an gane ko to hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il anan muna da qira'a guda biyu zamu faɗi su dake lokaci mun halin sa imamu hamza da imamu al-kisai da imamu khalaf sun karanta qala amantu innahu bi kasr al-hamzati sun kace a wajen tawjihul qira'at ana dauka shi istinafi ko kuma amantu annahu ay bi annahu an gane ko ma'ana dai fir'auna ce yayi imani annahu yadda sha'anin yake la ilaha babu wani abin bauta illal ladhi amanat bihi banu isra'ila sai wanda bani isra'ila sun kai imani da shi ka ji fir'auna manako ya ce la ilaha illallah ko ba kana bane amma ka ji da yagga halaka waɗannan mutanen da ya gaba kowa bane sai ya koma yana kamun kafa da su la ilaha illallah bi amanat bihi banu isra'il la ilaha illallah bi amanat bihi banu isra'il ai ya kamata ce la ilaha illallah ai shi ne suna Allah a harafin ma'arif a azamu ism amma ina gashi kadiba da yaga halaka sai koma waɗannan mutanen da gani ba komai ba sai ce a'a la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila babu abin bauta da gaskiya sai wanda bani isra'ila sun kai imani da shi kai da kace bayu ne ba kowa bane kai da kace annabi Musa ƙarya yake yi to ga wata tsiya kuma yace wa ana minal muslimina kaji ko bari mu yi balaga kaga in ka ce wa ana minal muslimina ai ya kamata ya ce aslamtu ko ba kana bane amma sai ce ana minal muslimina al jumla al ismiya tufidu maza tufidu thubut tana nufin tabbata to thubutin ba bai ce wa ana aslamtu ba in tabe bai ce aslamtu ba domin jumla al ismiya nan wato tana iya ɗaukar ismun wa fi'ilun to wannan ta ɗauki ismun ne da ismun ana ya ce ni minal musulmi da ai ka'inun minal musulmi ni tabbataccen musulmi ne kaga ƙarya ta yi yawa kai da kai ta kahircin ka kuma da kaza ka ce kai musulmi ne Allah da kai ba ƙarya shi yasa malamai sun kace in an dauki qira'ar da qala amantu innahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina shi ga uku fir'auna yayi amfani da su don ya nuna musuluntarsa kaga amantu kaga ya nuna ya shiga musulunci ko أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل النفي والإثبات kagare ko yayi amfani da jumlar fi'iliya fi'ili madi amantu bai ce sa uminu ba an gane ko kaga fi'ili madi annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila yayi aiki da jumla wadda annafi wal isbat tufidu al hasr la ilaha illa allah kaga khala'a jami' al ma'budat illa allah sannan uslubi da uku ce wa ana min al muslimina kaga yayi amfani da imani yayi amfani da kalimar musulunci kuma yayi amfani da kalimar nafi wal isbat subhanallah to ku diba ɗan uwa musulmi duk mulkin fir'auna duk ta'addancin sa sai gashi yana son ya musulunta musulunci ya gagara kai ba kai yanzu Allah ya baka musulunci arha amma kana nan kana wasa ɗan uwa musulmi wannan aya akwai sauran bayanai kanta amma dai ba a karɓa mishi ba mallan karanta ayar ko da ba mu fassara ta ba gobe sai mu tashi hatta idza wajawazna bi bani isra'ila al-bahr na'am
الآن وقد عصيت قوم وكنت من المفسدين
الآن ينزو فرعون أينزو وقد عصيت تؤمن إن جمع جلالين وقد عصيت سيكتي وقد عصيت الله ko kuka ce wa qad asaita Musa dan ya ce inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunur rasula in ya saba ma annabi Musa ya saba ma Allah in ya saba ma Allah ba zai gaskata annabi Musa ba kenan ko ko kace asaita ai asaita Allah ko kace asaita Musa ko ko kace asaita Allah wa rasula diyayi وقد عصيت قبل غباري وكنت من المفسدين كذا من توم بالنبي ذلك saboda ka bace wa idlalika anil iman da batar da mutane da kai daga cikin imani sai gobe idan Allah ya kaddara mana cikin masu rayuwa za a zo sauran bayanai a karasa su bi idnillahi ta'ala abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Amin.